الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه شاءك بوتن شعبان شاجيه شاجي بوتن شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya wuce mun kai mun kai karshen suratu sura inda za mu shiga farkon suratu zukhruf kafin mu shiga za mu ɗan bibiyi wasu daga cikin durus da muka ɗiba wannan sura mai albarka mun ce ita suratu zukhruf ko suratu shura a farkon karatun mu cewa aka ake kiranta da suratu shura din sannan kuma ko kuma a kiranta da suratu hamim ayin sin qaf ana kiranta da wannan sunaye sannan kuma ita ce sura ta ko ta sauka a makki mai sura ce makkiya wato an saukar da ita a maka kamar yadda mun ta faɗa mun aka ce yar maka lokacin annabi alaihi salatu wasallam da ya jira ba sannan wasu malamai sun ce aya ta ashirin da uku da ashirin da bakwai ayoyi ne madaniya amma yin zancen da ya fi inganci shi ne sura ce makkiya sannan ita ce sura ta sittin da tara a jerin sauka mana magana wajen surorin da wato suka sauka ita ce sura ta sittin da tara bayan haka kuma kamar yadda muka faɗa cewa ita ce sura ta arba'in da uku a jerin surorin kafarorin jiya daga sama ayoyin da ayoyi guda hamsin da uku idan ko kuma ta sauka ne bayan tara ita ce sura ta sittin da tara ta sauka bayan suratul kafi kafin suratul ibrahim wannan tana da ayoyi hamsin da uku a lissafin mutanen kufa ayoyi hamsin a lissafin mutanen maka da madina da sham da basra tana da kalmomi guda ɗari takwas da sittin tana da harafai dubu uku da ɗari hudu da talatin da biyar jigon ta babba abin da take koyarwa wannan sura mai albarka shine wahayi da annabta akan kai magana sannan ta yi magana akan girman alkur'ani da kasancewa alkur'ani babban mu'jiza babu wata mu'jiza da ta zanto mafi girma a mu'jizojin annabi alaihi salatu wasallam saboda alqur'ani ayatu kullama qala al-madajid bil yazidu wa jamal al-hikki wal qidam saboda aka babu wani littafi da ba a kotawa da ake mutukan kansa ake kaunar da irin alqur'ani duk wani littafi da ake biyawa za ga radiya ɗaya biyu za ga ya ishe ka saboda haka amma banda alqur'ani sannan kuma sura tana koyar da mu girman Allah madaukakin sarki da cikar kudurarsa tana magana akan wannan ita wannan sura mai albarka sannan kuma sura tana magana akan lallacin annabi alaihi salatu wassalam dangane da wato ko game da rashin imanin mutanensa annabi alaihi salatu wassalam kullum tausayawa wato waɗanda ba su musulunta ne ko da yake cikin tausayi ke domin kamar yadda muka ta faɗa a kafin cewa wanda yake sako tausaya maka ba dariya ake masa tausaya maka ake domin da ya san girman azabar da take gurin Allah madaukakin sarki to da wani fake da wannan abin da yake yi ya ci gaba da saba wa Allah sannan kuma mun ji cewa Qur'ani balaraban littafi balarabi kamar yadda surar da zamu shiga yanzu kama tana bayani akan cewa Qur'ani balarabi ba kowane yare kake takawa da shi in ka zo biya wato da larabci ake so kabi alqur'ani sannan darasi na gaba mun ji cewa sura ta gaya mana lalle sako annabi alaihi salatu wasalam bai tsaya akan larabawa kawai ya ga kowa ba ajami da balarabi duka sannan sura ta tabbatar da cewa lalle alkiyama akwai ta kuma Allah maka hukun sarki ya tsoratar da al'umma akan alkiyama sannan mun ji cewa qur'ani da sunna sune madogara a gurin dukkan musulmi da shi ya kamata a dogara sannan mun ji sura ta koyar da mu cewa shi ga annaba duka ɗaya ne domin annabi yana cewa al'anbiya wa abna wa a'illat su annaba gaba ɗaya ne ya ɗan uba ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk kowane annabi ya zo ne yana kira akan tauhidi kawai kira a cikin jawaban kowa za a ga da bi kullun ja'ala minkum kira'atan wa minhaja saboda haka anan ne kawai suka bambanta amma gurin salo na da'awa na tauhidi duk ɗaya ne sannan sura tana gaya mana muhimmancin haɗin kai a wato dangane da wato dangane da addini da kuma wajen da gaskiya in ana so lallai abubuwa su fi daidai to a yaɗin kai waje abin da yake na gaskiya sura tana gaya mana mahimmancin kira zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan darasi na gaba sura ta koyar da mu yadda Allah yake tausayin bayansa sannan sura ta gaya mana haɗarin fifita kan duniya akan lahira mutum ya fifita duniyarsa akan lahira kamar yadda muke gani yanzu mutanen musulmai akan da abu kan tsani mutum ya yi fifi ɗan uwansa ba za a gane mutumin kirki ba ko wani abu sai lokacin da jarabawa ko kuma ya samu wata dama dan bai da dama sai da dangi ya kowa da wata amma inda ya samu dama ko biyo ya ce sai da shi ma azalimi aka yanda da jogo yawa to saboda haka wannan shine abin da ya gabata ko da yaje wato mukalla idan ka samu dama zuwa ga hija kamar da rabar haka sun mu na biya mafiya yawancin za ga wanda suka fi kowa zalimi shugaba ba korafi ba korafi da wanka cewa da bai kyauta gaskiya ba ta kyauta wannan ba za ka rasa dan adam dole ka kale shi amma daji mafi yawanci masu zargi za a ga sun fi kowa ka ba su ajiye kuɗi ka gani sun fi kowa tsaya wanda ya fi kowa zargi za a ga yana samun dama su za a ga shi shi wawo ne gaba ɗaya kuɗin zai fi duka ba zai ƙara komai ba to shi za ake bayani akan wannan ko da yake cewa wajibi ne wato mutane su kula da wannan sannan mu sani cewa samu da rashi duk na faruwa ne akan wata hikima da Allah aka hukun sarki ya bawa kansa wanda ba kowa ne ganta ba akwai wanda Allah ya bashi dama ne ya samu duniyar sosai to kuma ba zai ba Allah to sai Allah ya saka dama samu ya zanto kullum yana samu ne da saboda Allah ba daukacin sarki ya san yayi shi idan ya zama dukiyar zuciyar ko ba hotel ba ya tare to Allah ba daukacin sarki da abin da kage yayi akwai hikima sannan akwai bisharar aljanna ga bayin sa nagari Allah ya yi bishara a wannan tura mai albarka sannan mun ji cewa ita wadatar nan tana da ne dagawa sallayin da insani la yarba awra aw sajda tana da dagawa sai ka ji mutum yana faɗa wasu kalmomi da za ka ja wa baki wannan ba da ba tare da shi ko gudun da shi ba duk ya manta sai ka ji yana cewa ta ba wa shi shi za ya kaza wannan kalmomi su to da haka akwai wanda za su iya samun kazawa a cikin samu wannan sannan mun ji a surar ta koyar da mutuwa lallai hakuri da godiya su ne sigogin masu ɗaukar izina daga ayoyin Allah hakuri da godiya mutum ya haɗa wannan yayi hakuri kuma ya gode wa Allah abu ta abun da yawa ajaban da amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabatu sara wa kana fakana khairan wa in asabatu dara wa kana fakana khairan saboda ka ga da hadisin kare da yake mana da wannan sannan hadisin ayat ta koyi da mu halatta rama mu ta mutum ya ba ne bi za ka iya rama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha saboda haka ta koyi da mu haka sura ta ga mana sai dai sura kuma ta kasa mana mutane gida uku akwai wanda idan aka yi mara ne bi to zai rama fiye da abin da aka yi mara sai sura ta kira shi azali ne kwai ya zo ya ba mari bi zai kai man mari da zaki ko mari bi to kaga wannan sunan sa azali wanda kuma aka yi mara ya rama daidai abin da aka yi mara kuma adali shi kuma adali ne domin adalci da mata su cewa a yi musu adalci shi ne a yi muku iya abin da kuka yi ba shi ne adalci don za a ga kalmomi ne na mata kalmomi ne sun saba kuma ko da yanzu suna iya faɗarta sannan abu na uku shi ne kuma motsi shi ne wanda shi kuma ya yaki kamar a fawa aslaha fa ajruhu ala Allah duk ayoyin da aka ji suna ƙara cewa a ciki cewa wanda ya haƙuri ومن يهتدى عليكم فاهتدوا عليه بمثل ما اهتدى عليكم وإن عاقبتم فعاتبوا كما بمثل ما اهتدى عليكم وإن عاقبتم فعاتبوا بمثل ما وصلتم به haka ya jama amma duk karshe ka ji za ka yi suna ƙara ta da wani abu nan zai ce wani in sabartu da huwa khairu lisabi kan fa man aba wa asla fa ajruhu to ka shi ne muke an masa abin da zai iya rama amma sai kau da kai to shi yake kira to kaga surar da ko ayoyin sun kasa mana mutane gida uku sannan mun ji sura ta gaya mana lallai shi ya da fata din na Allah ne sannan mun ji da sura take magana akan haramcin yi wa Allah madaukakin sarki mutum idan Allah madaukakin sarki ya ba wani abu to kai kai ka zo daga baya kai bidinci dan yanzu baka samu ba sannan kuma wajibi ne kai da kaddara sura ta koyar da mu haka sannan mun ji sura ta gaya mana cewa lallai kyautar ƴaƴa yana gudana daidai da hikimar Allah madaukakin sarki da iliminsa domin cewa ya innahu alimun hakim alimun kadir ko yawa haka yake alimun masani ne kadirun kuma mai iko haka yake saboda kar ka dauka san da wani yake alimun hakim a can gaba da magana saboda haka auka iliminsa da tsarawarsa Allah madaukakin sarki yayi ma wata abu duk wanda kaga ya ba ƴaƴa mata abu ta ilimin sa ya ba shi maza ilimin sa ne da kaddarawa ya haɗa ma maza da mata kaddarawa su ce ya hana gaba ɗaya shi ma kaddarawa su yana da ilimi ba wai ka tibi tsaka ba Allah yana ta ne haka to a karkashin wannan mun ji matsalar da muka tattauna akan cewa karkashin abin da yake sa a samu ƴaƴa kuma nagartattu shi ne wasu abubuwa da muka lissafo kamar guda shida ko bakwai na farko muka ce shine salahar uba uba ma ya shige zama mutumin ki in sa wuce aure ne ya kokari da sa duk digantakar da ake kai ma mata ne za ka iya amma ka ci ka daure ka danne zuciyar ka ka ci kai ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ba gam da kasar akan wannan tsarin da Allah madaukakin sarki ya bar duk abin da ake nake gantaka abin da ake neman mata za ka iya kai ba amma kai kin saboda Allah waya wannan shine salaha mun ba da misali da wato wayancan bayan Allah marayi na zamanin wa a wato ne dukkan shi wata kafi wa amman jidaru fa kana ni gulamai ya kimani fil madinati wa kana ta'tahu kanzil lahuma wa kana abuhuma salihah Allah ya ce dalilin da yasa Allah ya musu tagomaji ya kula da su suna yara ba bai kula da su saboda mahaifinsa mutumin kirki nagartacce ne saboda haka salahar uba tana bin yaya ko bayan ya mutu saboda haka kasancewar uba a mutumin kirki tana bin yayansa sannan sai salahar uwa ita ma uwa ta zama mutumin kirki shi ma yana taimakawa wani mawaki yana cewa al'ummar madarasatun gida a hadatta a hadatta sabon ayyuba ta a ita uwa da kake ganin da jami'a mafi yawanci tarbiyya saba'in da biyar bisa dari ko saba'in bisa dari uwa da take sai ka fita idan bata zama mai nagarta ne tarbiyya ba uba abin da za ka yi zama bibi a gidansa duk abin da kai za ka rinsa yi za ka ji wato wani lokacin an yi abu sai su ga shi nan gaba a kan kunun kuya ko ku koyi idan misali ta san cewa ya hada kallo in ta jiya to zai ce ku kashi mai kina har kana ta turka ta wayana warwarewa saboda uwar bata gamsu ba amma idan ta gamsu da irin tarbiyyar da za ko kana gida ko ba ka nan za ka kula da wannan shi sa wanda ya gandanci ya biyo san zuciyarsa da kin wato zaɓo uwa ta gari mutum ne jirgi ko wallahi ya yi da na sani nan gaba zai yi tafi zanya domin zai zo lokacin da ayyukan sun fara taruwa kuma ba yadda zai kuma ta riga ta haihu ba yadda za ta zo da haka yana da muhimmanci zaben uwa idan ka kalli akwai wani malami da ya littafi nisa kanana ulama matan da suka yi producing malamai imamu bukari uwar da shi imamu shafi mahaifiyar da shi Imam Malik bai da yake idan aka rika lissafa ba su wanda za ka ji su ne wasu ma sai suna ƙanana iyayen mazan su amma sai da su zama wani abu imamu mai makamatul hariri imamu hariri da yake faɗa mahaifiyarsa mahaifin ya mutu lokacin da ya mulati da yara duk da yake ya san mulati da yara da ya mulati da yara ya kawo da ta yi baka bangode ba aka tafi ba haba umma take haba duk tarbiyyar da na baka dan wannan littafin za ka yi sai da ya koma yin mukamatul hariri yana da hanyar da wajen malamai suna biya da asoro littafin ne na luga saboda haka da ya kawo da suke ko kai ba take ka san tun da tsawo cikin ka ina yi ina yi kokari na kula cewa ban yadda na yi abin da zai zan saba wa Allah ba sannan duk lokacin da aka haife ka duk lokacin da ka zo na zo shayar da kai ne bismillah eh bismillah sannan ba na shayar da kai na ya bara sai ka lissafa ba abubuwa suke da wannan zaka biya ni duk wayannan abubuwa domin abu hadda turawa ko da suke littafi na wanda suna wani littafi da yake magana a kan yadda yaro yake ɗaukar tarbiyya ƙwaƙwalwarsa ke girwa tun yana ci to wannan abun kirki na addini ya faɗi yana biyu daga lokacin da kai sati uku a cikin mahaifiya ko hudu ko abin da ya gaba da wannan Allah maɗaukakin sarki yake ba da sanya ma ji ka tambayi likitoci za a gaya ba za su gaya ba tun da yanzu Allah yake sanya ji wajen Allah ya musama'a ake sanya wa mutane shi shi suna da cika to kaga baya jin alheri tun daga nan yana rikewa shi kuma yaro in ya fito duniya dama daga shekarar farko zuwa shekara bakwai programming age programming age a wannan shekarar duk abin da kai yaro dauka ya haka ake yi dauka din shi ne eh shi wancan ne wani ne brain wani ne na wanda sunan littafi da yake kawo yana cewa a ku sai ba da misali da wani wani mutum da ya zo gurin ƴaƴansa sai ya sami irin teji din nan kare ne na yara sai ɗauki sai ne sai ji uwa a gaban yara je tattara yara ka san tura suna wannan aka tura su a aiki da kayayyakin wasa dan ana so a ga kowa da ne ya kwarewa ne ya fito yaran da suka ga wannan yaran da ya ga babansa ya dake wannan teji na kare yana shiga da karnuka ya ɗauko tejin karen dukan su saboda abin da ya ga babansa yayi ke sai ya dauka cewa wannan karar ai dukan zara to shi a wannan gabar wato gina usulo yaro ake to kaga a wannan lokacin za ga mahaifiya ta fi dadewa da yara a wannan lokacin wani ma za ga awoyin da ya ko kwanakin da ya da yaro a wannan shekarun ba su da yawa musamman matafi ko kuma wato ma'aikaci ne duk lokacin da ya ritaya ba za ka koda yana nan fi kau a wajen da aka yi da yara sun fi yawa duk da yanzu mu na namu na zamani su ba ba sa awanni da yawa da su kusan ɗaya kuke kan kanka ka fita aiki ta fita lokacin da za ka ko shi kun dawo tare yawanci ba irin na da bane wanda za ka su da aure gaba ɗaya sana'a ta shayarwa yanzu nan da ake bawa nan da ake bawa shi za ka an sha bamban da su irin taka a baya sannan abu na uku da yake sa wannan shine addu'a wanda yake so wato ƴaƴan su samu tarbiyya mai kyau ya addu'a kuma addu'a ta gaske mustaqilla Jejiyar addu'a ba irin yadda muke yanzu mun zo muna yin gamagaran addu'a ne. Allah ya zo da kasar mu lafiya. Abu ne mai kyau amma ban da wannan ana so kai addu'a ul khas. Ka tashi da darka ya ubangiji ka gyara Najeriya ka taimaki Kano ana yi wannan ta dukiyar misira ko dukiyar wato misira da ake kira ummul duniya za ga ai kaje na ce ya saboda za ga mun fiti gun Allah in kaje misira za ga mun fiti biyayya ga Allah misira duk wanda ya kalli musamman Kano a Najeriya ya kalli Kano zai san domin a Kano jin lalacin mutane za ga magarba ne kowa ya zaka da yana amma misira za ka za ka wallahi za ka ga kowa yana harkarsa kuma musulmi in ka biya sallah ba wani jima magana sai baka da biya ka bi da azhar ka koma da azhar ka koma da magriba in ma da yin ne to sai sai haɗe ke duka sai baka da biya ka je da duka lokaci sai ka je ni ba za ka mutanen mu da wahala ka za an samu wannan abun nan to za ka duka haka su suna gina wa ƴaƴan sun suna ƙarara a noji ake gina musu kan da musu ba ke da kana ba mu sai ga rika zaki ne ba a yi kwata-kwata ina ba a yi saboda haka wannan shi ne addu'a kuma addu'a mustaqilla shi ne bayan ka yi addu'a ga magari ka tashi da daddare ka roƙi Allah ya ubangiji da Ahmad da Ibrahim da Fatima da Zainab ya ubangiji fa Ahmad kai masa kaza Fatima kai masa kaza kowa ka rika faɗan matsalarsa shi ne addu'a kamar yadda muka faɗa Hassan Zubairu ya kai ya yayansa sai bayan ɗaya lokacin da lokacin lokacin da ya manyanta yana yi wannan da kuma yadda yake ba wai yanzu ta girma ka hakura da wannan shi ce kai ina ganin ka da hankali a ji da sauran ka yace ka ga doyin da ka ga ina yi yace wallahi ba tsoro roƙa kai na wani abu kullum ku ne ke yau sai guru to da haka wannan shine addu'a mustaqilla mutum ya tayi ya rika roƙawa ayyansa addu'a cewa Allah ya ɗaukakin sarki ya ya tsora ta hanya wa daidai sannan abu na hudu karkashin wannan shine wasiya shi ne rike wa yayin da wasiya kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana a suratul baqara am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id kana li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun saboda kaga ya kira wa yayin da annabi yaqub ya ce bayan na mutu ne za ku bautawa yana kan gargara kafin ya bar duniya ya za ku bauta ya fi sani tare ba ce da shi baba kullum tare muke zuwa masallaci tare ce ta zuwa masallaci sannan annabi yaqub yana kiwon dabbobi yana da raƙuma da shanu da da makai da ya san da wannan bishiyar amma ba wani ya kalla ba ni za ku bauta wa bayan na bar duniya ba cewa ya za ku da dabbobin nan ba ta guda na rakwai da na sabon da ruwa zai iya rikewa a'a ni za ku bauta wa shi ya tambaya ni a wannan gabar malamai suka ce rika shi kawai yara ku ce wai ina kai sallah asuba jiya ban dan ka ba da yawa za ga wasu ba sa bibiya ka kira shi ka ce da shi wai ya kake sallah asuba kwana biyu me yasa kwana biyu na gaba ka dawowa gida shi ta ba wai ka biya yi ta ba abu ya damu mutum ya zama addicted da wani abu mara kyau sannan ka gane a wannan kuskure ne ai da ka ga canji kana ganin canji yanzu kwana ɗaya biyu to kira shi wanda yaron da nan kuna yau da dan waye ai na yi kai go shi ma yaron ka kira shi daga ina kake ina ne ya angoku ya sunan mahaifinka ka ba da sanin mahaifinka nan ka san ni ba ground din ta to in za a ci gaba da mu'amala ne tuntuni a kyale shi in ba za a ci gaba ba a ci kan ƙara ganin ta ne wannan shi ne tarbiyya wani za ka yana cikin gidansa yana kwanan ma a gida amma ba ya sallah asuba ba ruwan ka ya girma abinda kake yi kawai inda yake makaranta yau ba makaranta amma ba zai tambaye ki ko tunda ka sa shi a jami'a kana ba shi kuɗin mota to shi ne zai tambaya yau ba makaranta da kara ta bacci bai tambaye ki kai ba ka zuwa sallah asuba da yawa an kuka kalli matsalolin mu za ku ga akwai wayannan shi sa za ku ga sai abu ya riga ya kwari mu kasa gyara shi amma in karana dan ya gabata ka iya lamba kai ka kirawo shi ka ce ya ya kaza kuma sannan wani lokacin yadda za ka ji nauyin zuwa wata ran ka dau yanzu ka kai jami'a ba Yusuf mai ta mai ta masu ne jami'a Bayero sai Yusuf kar ka ji nauyin cewa za ka tafi karatu ka ce yau tare za mu karatu ina za ka kaza ba inda za ka tare za mu kaza wannan yana cikin abubuwan da yake taimakawa alal akalli yaro ka dora shi a turba amma mutuwa kai wani abu Allah ba zai yi ka amma ka kada yi daga kashi ne wa kansa ko sai ka ba ba kai matsala abin da kake iya shiga kawai shi ne abin da ya shafi rayuwarka ta duniya amma ba ruwanka da lahirarsa dole a samu matsala an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka a nan ne idan ma mace ce lokacin da ta taso ta girma a gidanka amma ba abin da ya shafe ka da ya take samun kuɗi ta ya take sa credit a wayarta ka bar wa samari su su tarbiyya a haka dole a samu matsala dole a samu ya sai mata waya shi uban ba ruwan ta wai bai sani ba wanda da waya yanzu za a yi controlling tarbiyyar da ka ba wa ɗanka shekara ashirin da biyu ishirin da biyar a cikin gidanka mai waya in yazo let koma idan yazo a wata shida duk abin da yake sai ki tayi wallahi kai kuma za ka ci ai ba za a yi ba shekara ta ishirin da biyu tana mata ɗawainiya amma saboda baka ba ta waya ba musamman iphone baka ba ta waya ba baka ba ta samsung ba mai kyau wanda ta mata da za ta iya amfani da ita sosai ba abin da take kana can kana bacci ɗanka tana rikon na awa biyar da dare sannan ana haɗa meeting point da ita da wannan wayar za a biya mata ka ce wai ɗanka ba ta fita saboda ta fi kowa kulle ta ce ba ta fita amma tana da abokai a jikin waya a duniya tana da su a China tana da su a India ba ba ka mata ba ta fito a gurbin ba tana da su a India na tana da India yanzu fita da tarbiyyar ta ne da gurbin ka ina da yawa domin abokan ta na na China da da India da garuruwa da wanda wanda ba tarbiyyar su dai ba duk abubuwan da waye wanda suke koya maka ta fi ƙarfin kanka kai ba Allah to wayannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske wato iyaye su ƙara kulawa da su domin abubuwan da suke faruwa yanzu wasu abubuwan su iyaye ne yanzu da shekarun su suka ja in suka ji su ko sai jini su yawo Allah a kan yaya wasu abubuwan kwakwalwar iyayen mu a yanzu ba za ta kafe ba ba za ta kafe ta ba saboda nauyin abu za ku ji cewa anya ko haka za ta yi kuma tana yiwa babu ba sai shi ba kwata kwata kuma suna ganin cewa mutane har yanzu bai kamata ba a yi wannan abin ba akwai yake amma ne wallahi ne abubuwa marasa muhimmanci su da yawa yanzu mata da maza kuma mata da maza akwai hotel sun da yanzu yarinya tana gaban ka amma tana zuwa hotel sai awoyi wallahi za ka gama ba ai akwai yi ba na hotel da yake akwai hotel din da wani mun taɓa zuwa wani hotel taro wani muna gida da yi a cikin ɗan hijira yake kaga hotel din nan sai da muka operation na ta ci kala yake yara ne kina da gaba ɗaya ake kawo yake da gaba garba yan ba na yi yake wallahi kina da ƴaƴa daga cikin gidansu wata ta fito da ke wata babu wanda bai sani ba ta tafi unguwa an tambayi uwa da ke ta tafi gidan kawar talauci ta tafi awa biyu za ta yi uku kawai ta dawo kuma lokacin da yake manyan mutane ke nemo yara ƙanana to saboda haka akwai wannan matsalolin da yawa kaga wajibi ne ka rika bibiya ɗin shi za ka ku duka da shi ina wannan magana cewa idan Allah ya taimake ka duk tarbiyyar da kake ba wa kanka idan Allah ya ba ka miji na ƙwarai wanda ka gamsu da tarbiyyar ka ba shi ka tabi ko me za ka yi ba ba ba digiri ba ma emirate za ta zama tare ta zama a gidanka kai ka fita amma yana ɗaya daga cikin ganganci yanzu Allah ya kawo ba sai Allah bai kawo ba wannan da kyale shi da kace mata gaggawa amma idan Allah ya kawo mutumin kirki aka yi ba karfe kike kai wannan gangancin domin idan wani abu ya faru ba kaddara ba kada kala wa Allah tauhidin kuda ne eh kuda ne yana kallon wanda da shiga cikin suka yi ko da su mutu ji ma zai shiga ya dogara ga Allah tauhidin kuda ne idan Allah ya kawo kuka yi kike to ku bai kai ma ka rage nauyi duk iyaye na kirki zo su su ga ƴaƴan su sun rabu da su talib alim da zarar uwa ya ya girma ya ga yansa na girma da uwa to hankalin shi ya da kan musamman mata musamman mata saboda haka ya kamata lalle mu kiyaye kun ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam wasiya da yawa yayin ta kenan bi ce musu ya za ku yi tabuna da guri salama ya za ku ba Allah ya kalu na abudu ilaha kace ubangijin ka ban ce baba tare ba muke zuwa masallaci a sai kace ma wato ubangijin ka zamu bautawa da ubangijin iyayen ka Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub duk suka lissafo wa Isma'il suka lissafo sannan kuma sai daga ci abu da yake ta yaro ya hauki ba mai kyau shine iyaye sun kai ayyuka alkhairi a gani kar kai yau da gobe yadda muka ce programming din don kana yau da gobe kawai kun fito kana da canji kaga almajiri kana san baki kuɗi ba ki kai ishirin ka ce baki ko ya mutu alkaini irin wannan shine za ka ga ta mutu za ka yi wa sai a jari amma in kai ma maroci ne baka dora ta kai ba ka mutu shine za ka yi yadda ba dan ana ta wani kuɗi ko wani dan duniya kake bara ai ma waje ka za ka yi yadda ba ai bi ce kuma gaskiya ne za ka yi yadda ka mutu sunanta kuɗin magada sai sunan ka gawa da garin da ka mutu za ku ji ana miƙo gawan nan sunan ka ba wai ya bata ku miƙo gawar nan tana ina sai a ce gawar ba za a ce alhaji wala ba ku miƙo shi waye sai a ce gawar ina ka ajiye gawar haka za su ce saboda haka yana da muhimmanci kwarai ayyuka alkhairi za ku ga kiristoci suna yi mutum zai tafi da ɗansa ba toki wannan kuɗin da ake bayarwa na littafi don su littafi ne ke kafai mutum zai iya yin haƙura zai iya haƙura da abin da zai ci ya kai kuɗi kirki Allah ya ba da yasa ɗari biyar ya ɗau ɗari biyar ya ce zai ka kana ka wannan kuma na wannan zai ba shi dubu in ya ga dama ya ce ka sa wannan naka ne wannan kuma na wannan ko kuma su je tare ya sa naka shi ma ya sa abin ya koya ba shi ta ce tasowa na zauna da kiristan da ba ya iya cin kuɗi sosai a cikinsa amma zai tara da su zai kai su duk ta cin da saboda haka wannan shi ne koyawa yaya alkhairi shi ne abin da iyaye ne suke yi da ake yin wannan sauki idan mutum ya kawo a wajen gida sai a tsora a kan faranti a zuba a kan ƴan ƙananan kokuna sai a cikin rika kaiwa makota idan an yi zuci kiran ka dauki da ya zo kawai za a dauka ya ka dauka aka ji sai ai Allah godiya a bisa wannan abin da aka samu sabo da iyaye suna wannan yanzu kowa kan ke gani mutum zai zauna hukuncin sa ba zai wata shi da goma shekara daya bai san ke wallahi wani ya ce boko sabo boko to wai boko ce wannan kowa yanzu kawai kowa ta kan ke wannan kuskure ne babba kuwa shi sa muke ta raba wa kanmu wuka sannan kuma abu na gaba shine abin da zai taimaka ba shine ka zama adali a cikin kayanka ka zama adali ka rika kwatantawa kun ga a wato a nomadi ne bace da mahaifiyarsa a ɗayar uwar abdullahi bin rawa ai kaga a mahaifiyar shi wato nomadi ai shi bashiru ya ba shi kyautar gona fili amma da yazo ba shi da zo gayawa uwar cewa ya bayar cewa sai ka ba wa sauran aka tafi yace ya tafi to wurin karba wa sai ka tambayi annabi sai ka ce da ka je gurin annabi shi ma yace ka ba wa sauran yace ya yace kuma kana so shi ma biyayya yace yace to kowa ka bai kun ba haka ba ka kwaci domin ya zanto wajen wato biyayya da zama daidai wani lokacin kuma haɗa ma ƴaƴa ga wasu ta ga uwa ɗaya uba ɗaya amma wani baya zama kuma ta nan za ta burguna ba in suka gane yi gwamnati ɗin gaba ga wanda ka fito ta nan za a burguna ba a kun ga annabi yi kuma ɗaya da za ta islam da annabi yaƙub Allah ya ba mu misali karara ya ba mu misali karara cewa wato cewa mun gane cewa mahaifinmu ya fi son Yusuf. To tun da ya fi son sa mu kuma mun san me zamu ba. Saboda haka wato wannan shi ne idan suka gane ga wanda ka fito to za su fi juna ba. Adalci a tsakaninsu ko yana kawo musawa yana kawo yana kawo biyayya gaba ɗaya sannan jansu a jiki jan yaya a jiki za ga wani tsakanin da yayan kamar wato bus ne da ako kawai shi umarni ya iya amma ba bai iya bibiyar mutum ya biya ya ne matsalolinsa ba kwata-kwata kawai umarni ya iya ta ji kai kaza ka yi kaza ko ba ka ba da sun cewa wata ran Allah da alƙalli a matsayin da na uba tun suna yara su rika jin cewa wannan mahaifin su ne ƴaƴan na iya zuwa gurin su akwai wanda iyayen da ba ta kwata kwata ba shi da alaƙa da su saboda wani wani baya wasa da yara kuma ya haife shi ne wata ran na taɓa ji a asociate prof prof um tare da wani jin da mai rawa cewa a wata rana malam zarban Allah ya ji kanka da gabara irin cikin malaman sunan Madina yake da shi yake kun san bambancin da su a gurin kula da yara yake mu laraba muna da sabo yara ku kuma kuna dan goma mu kuma ka karatu ne yake ku kuna dan goma mu din ta suke tsoron ku mu kuma tsaban ta goma ta raina kuma haka ne za ka gani dan ni na gani a a wato Allah ya ji alaji garbado na ga yara kawai suna wani harin mu muna sallar tarawih kuna ba kuma akwai kada mu nace na da ya na Allah Allah Allah da ke wannan nan ta zo gaba na sai yake mun ba ba da duniya yaran nan ƴaƴan da ni ai sarakuna ne da kake ganin ko ƴaƴan waye suna ta bada mu muna tarawih suna bada a jirgin motsa can to shine na ji a cikin bros yana faɗa cewa a yace wata rana wani abu ne ya faru dan shi balarabe abin da suke zai dai roƙi abba ban kaza idan ka hana shi sai dai ga yato wanda ko kani roƙi ta duka Allah kuwa shi ta duka kuma abin da zaka yi a gona ai san garkewa san garkewa ce sai yawa ayan sarki duka saboda haka in su ku ne haka zaki ce maka wallahi to wata rana ana ana sallah akwai wani yaro ya zo sai ya yi wannan ya mangar wancan biyara ta dukan biyar ne sa yana zuwa da yi shi wani dan Afirka dan Najeriya ai da yayi da bibi biyu haɗa masa bani to duk mutane sun ga abin da yake yi ta ji ba wanda yake masa kaya ina da ne ne ai dan san sarki ne saboda haka bayan wannan to sai yake ce masa yake to kaga yake ga wani shi bambancin ƴaƴan mu da nasu yake ku mu muna da tangal ku kuma kuna tsora ta shi da yawa yake ba ka ganin mu dan mu idan zai zo da matsala sai ya biyo ta gaba domin yana da jin sauƙin cewa ba abin da za ka yi ba yake mu kuma dadewa ƴaƴan mu suke a ba wai muna ba bayan suke dadewa domin tsoron mu suke yace to kowa zai zo ya sassauta su wanda da wanda suke gyara ko kuma da suke zafi da yawa ku ba ka ne a tayar ka mace idan ka ba ta wannan kofar za ka ba wani abu ne ta zo na rashin jin daɗi wanda zai ka gaya wani abu ba zai yi ba mahaifiyarta da mahaifinta su ne kawai ba su za ka gaya ba amma yanzu ka san matsala za ta shafi mace ka gaya saurayin ka wanda zai kamata ya sani ba kuma Allah anan ne muke gayawa maza cewa shi kamar da zamu ji a wannan surar ko wata gaba da nake so ne mu amfani da wannan dama idan Allah ya sa namiji ne kai a gida ya kamata kai amfani da wannan dama wajen kulawa taimako iyayen ka wajen tarbiyya ya kuwa namiji yana ba da gudunmawa mai yawa an bayyana da ku in muka zo kan gaba zan ba mu misali akai saboda haka akwai jan tsari sannan wato yin rigakafi rigakafi ya fi magani al'ilaji al'ilaji karu min al'ilaji da zarar ka hango wani abu dan gane da ɗanka to yi kokari ka ga kafin abin ya mai illa yi kokari ka ga ka ga ya za a yi magani ta ga annabi ya kuma haka yake wa annabi cewa ya kai dana la ta kasu ru'ya ta ala ikhwa wasita sai ki bi da kai da kin da ba je ga wannan gabar yake har da yawa yan uwanka wannan labarin to za ki ba makida to yana da kyau ka hangowa danka cewa wato ai maka hangen nesa cewa kaza ya kamata yi saboda idan aka yi kaza kaza ba zai kullewa kana ji an ga cewa ai hankalinka muke so mu gani duk da haka ajin yau da jiki an nukar da jiki ya kamata ya kaza yau da gobe kana kirawo da ka tambaye shi ya kake gani za a yi kaza dan ka ya girme yanzu musamman samun yanta kai ka gwada tunanin ka domin kana so tunanin ka yi nuna za mu yi kaza ya yi shawara a ba abba sai abin da kake ka ce a ina so in ga miye ra'ayin ka idan ya faɗi ra'ayin ka ji ba dalili sai ka ce a na san ka ga wani dalili daga nan ka fara gina kwakwalwarsa cewa duk magana da za a yana buƙatar hujja saboda haka dalili na saboda kaza idan ya yi amfani da wannan in ya kawo dalilin sai ka ce a wannan dalilin na saboda ya kwari da dai ku za kake ka ka koya ba to yau da gobe wata rana ba ma ka gidan shi za ka gaya cewa abu ya tazo za ka ce shi nemuwa ne ka fara dora shi a wakilci kuma yanzu dama kuma ka ba su da tsoron aure bayan kuna zuwa tare cewa ji ka kauce ce ni idan ka je ka nemo wato mai tsoron auren shi mahaifinka na gurin ka nemo shi ka ce ni na turo ka ba na je wa'annan abubuwan yanzu za ku ga an yi baya ne iyaye da haka ke cewa idan ka je ka ce ni na turo ka sai ɗan gidan wani bai zai yi ba ka je wa ba yi wannan gina tunanin ko mutuwa kai to wannan zumuncin da ka kulla za a tura domin sun san cewa akwai abba wani a ubi ko a albatu ko a gaya za a yi kokari a ga an kula da na ta zumunci saboda haka wannan shi ne to a ƙarƙashin wannan za ka nemi baiwar da Allah ya wa ɗanka in suna yara za ka gani wani yaro za ka gani yawan tambaya domin yaron da kwakwalwarsa ba ta iya butun da wannan abubuwan ba zai yi kwakwalwa ba yawan tambayoyi karka damu ɗalibi kai dai kawai yi kokari ne ma tambaya ba ji amsar da kasan za ka iya domin wannan yau da gobe yaro da yawan tambaya kwakwalwa yake kuma kwakwalwar ta tana hutu wanda ya zama da cin da ne kawai a zaune ya ji abin da aka ce to baya kwakwalwa sosai amma yaro mai tambaya yi kokari ka rika ba shi amsa karka damu to wannan shine kaga ai annabi ya kuma cewa kazalika yajtabi ka rabbuka wa yu'allimuka kaga da kansa ya gida ba Allah madaukakin sarki ya zaɓe ka kuma ya sanar da kai wato ko zai sanar da kai fassara mafarki duk da wannan lokacin annabi Yaqub ya gane cewa zai zama wani abu sannan abu na ƙarshe da ya kamata mu tsaya a kan ga mutufi sura ta gaba shi ne wato ka rika kwantololin wasa na ɗaya kar ka hana yayanka wasa dan za ga kamar da muke na faɗa ɗazu cewa mu muna da takurawa wani yana dawowa gida duk abin da ake yi ta fitan ku zauna a idan wasa ba tuwa za a yi da alhiji wani lokacin ba da kai za a yi wani lokacin da kai za a yi wata rana wanda ya cikin magabata ko asan lubashari ko ma'azirin da ba a cikin sahabbai ya zo wannan da shahar bakiransa sai ya ganji ɗan ƴaƴansa na hawa kan bayan da su ne masa ya nemi su doki yace Allah ya masa mala hadda ku yake kai yace a gida kamar majalisi yace a waje ne yake kamar zai yace amma a gida ka on majalisi kaga maje saboda ni yadda take bibiyar jikin mutane da san jiki da waye yace haka yake da yariya ne idan da yake khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli saboda haka ka fito da ake zaki ne kai jarumta ne amma a gida kamar maji daidai amma a waje yanzu wato ka fi kowa kirki amma a gida baka da kirki wannan ba mutum kirki bane kai har a gurin Allah mutum kirki shine wanda a gida yake ji ai ana da ja ta ga mana idan annabi ya dawo gida me yake faruwa yadda ka san biki ake yi kowa murna ne amma ga gidan sai ya zama gida ya shiru kamar kamar an yi mutuwa saboda annabi ya faɗa to ya kamata kai ma ka koyi wannan dabi'a ina ga ya kamata mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa zamu shiga sura ta gaba zamu shiga suratul zukhruf a farabiya wannan yake zai yi cikin faɗa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نعم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
Allah madaukakin sarki yake hamin bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya bude da wannan huruful muqaddaa din ita suratul zukhruf aka ake kiranta suratul zukhruf az-zukhruf shine kayan kawo kayan kawatarwa kayan adu wa zukhrufa ko zukhrufal qawli gurura saboda haka shine sunanta ta zo a aya ta 35 zamu ji nan gaba sannan an saukar da ita sura ce makkiya gaba ɗayanta sannan kuma jerin saukar ta saukai ta ce sura ta 62 sannan ta sauka bayan suratul fussilat kafin suratul dukhan kaga ka kankani ke da nau'in nan surorin da zamu ji tana da ayoyi 89 a mafiya yawan gurin mafiya yawan malamai amma tana da ayoyi 88 ga malaman shara zuwa lissafin da suka yi ayoyin ta 88 jigon ta ba tana magana ne akan alqur'ani da matsayar kafirai dangane da alqur'ani to Allah barkatun sarki ya buɗe da amin huruful muqaddara Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah madaukakin sarki shi ya san me ake nufi da halin mun ta faɗa wannan haka malamai suka ce fassara ta biyu idan ha da min ne mun san su ha harafi ne a cikin huruful mabani min ma haka an bayyana da kyau ko yawwa shi ne ma'ana ta biyu ko kuma ta uku maganar da ake cewa da ha da min a cikin huruful hijaiya alifin zuwa ya da su Allah madaukakin sarki ya daukar da wannan alqur'ani kuma in kun isa ku dauki irin wannan harafin kuma ku zo da nawa shine tahaddi challenge kalubalanta su da aka to shine Allah madaukakin sarki yake wal kitabil mubin Allah yana rantsuwa da alkitab littafin da yake al-mubin ne bayyanawa ne bayyana ne ne bayyana ƙarya da gaskiya tauhidi da shirka sunna da bid'a shine al-mubin din wanda yake bayani karara shine alkitabul mubin ai albayyin alwadih aljalil wanda yake bayyana abubuwa karara a fili aljalil aljalil ma'ani wanda yake fito da ma'anoni a fili al-alfaz da kuma lafazan li'annahu nazala bi lughati al-arabiyya ko bi lughati al-arab domin shi qur'ani ya sauka ne da ni wato yaran larabci dan ka hiya asawul lughati bi tahadul bayna nas shine mafi fasahar yarin zaka wanda za a yi tattauna a cikin mutane yasa Allah yake inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ai inna ja'alnahu ai anzalnahu qur'anan mun saukar da wannan alqur'anin mun sanya shi ya zanto qur'anan ai al-maqru abun biyawa arabiyyan balarabi kun ji a sura da muka wuce sura ita ma an ce qur'anan arabiyyan cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi cewa qur'ani ne balarabi abin da da kyau ko Allah bai ce inna anzalnahu qur'anan hausawiyyan ba Allah bai saukar da alqur'ani da Hausa ba shi za abin da zai burge ka zaka ga duk duniya ana musabakar duniya da ya rage zai zo in ya mun zai zo dan China zai zo dan India dan Indonesia dan kowace kasa zai zo ne dan da alqur'ani sai ka gane me yake ba saboda larabci yake biya ba zai biya in ya koma yaran sa yana yi ko ko idan ka tsara yau kai saka ji komai ba amma wannan qur'anin yana jiya sai ka kamar ya fi ka fitar da wato harafan ba kamar ya fi ka fitar da ka kalli musabaqar Dubai ko ta duniya da ake a a a kasashen Larabawa ka gani za ka haka ta ko dan tani yana karatu alqur'ani sai baka mamaki sai da haka Allah ya saukar da alqur'ani balarabi la'allakum ta'qilun dan ku zanto masu hankalta shine la'allakum ta'qilun dan ku zanto masu hankali dan dai da abin da Allah ya saukar muku ai bi lugati al-arabi fasihan wadi'an la'allakum ta'qilun tafahumunahu dan ku zanto kuna fahimtar sa wa tadabbarunahu kuna kuma tadabburi akan al-qur'ani kaga ai Allah cewa ya siratu shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin biwaza bilisanin arabiyyin mubin cewa saukake ne daga ubangiji rabbul alamin da ubangijin talikai nazala bi ruhul amin ruh ruh malaika jibril amintacce shi ya saukar da alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka saboda ni bi takuna min almunziri dan ka kasance cikin masu gargadi ya Allah yake bi lisanin arabiyyi da harshe balarabi mubinin ne bayyana abubuwa a fili to shine wannan to shine inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan qur'anan bi ma'ana al-makruh abun biya ba abun da ake biya a duniya irin alkur'ani ka ga yanzu biya shi nake ana faɗin ma'anarsa yanzu wasu suna kan suna biya shi ba tare da ma'anar ba duk duniya kuma wasu yanzu sallah suke ta asuwa kuma shi ake biya wani yana da yanzu tukuri yake kafin ya kwanta zai biya haka ba wani abu da ake biya a duniya sama da alkur'ani babu to shine wato malam yake kama kala bi lisanin arabiyyin mubin shi abin da muka faɗa yanzu shi la'allakum ta'qilun dan ku zanto ba cika dabburi a cikin sa kuna bibiyar ne shi Allah yake shi Allah yake ne wa innahu lallai shi alqur'ana fi ummil kitab yana cikin ummu bi ma'ana aslu yana cikin asalin littafi shine ummul kitab an gane ko ne ummul kitab din ba yake ji shine lawhul mahfuz wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun saboda haka shine wato alawul mahfuz sannan kuma Allah yake inna kalla inna hatil kira wa man sha'a zakara fi suhufin mukarrama ba wannan ba cikin suratul cikin suratul wannan surata ba wai lil mutaffifina ba wata ma ba ita ba ba wata ba da latin burj ba wata ma iwa tsari sai sura nake so ta tsakiya a yasta ma un fada yasta ma un fada da ita nake so in tuno karshe karshe a ai za ku ga Allah madaukakin sarki ya yana magana kafin nan inda Allah yake cewa fi lawin mahfuz wani ayoyi ne a baya alarmoni innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun ba ita ba baya ka san ba abu mai wahala qur'ani irin kai ba ba haka bane malam malam aminu eh suratul buruj nake so ce suratul buruj wata ma da zatul buruj dan inda Allah ba daukakin sarki yake magana to bari mu dauko baya da yawa eh inna wa ta rabbika lakari innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafur wa dhul arshil majid daga nan nake so kawo dhul arshil majid sai ce فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد شنو محل شاهد بل هو قرآن مجيد في في لوح محفوظ baro wannan da ce Qur'ani ne mafi girma abin karantawa sai ce fi lawil mahfuz mahallin jaji shi shi wannan alqur'ani daga cikin lawil mahfuz aka ciro shi tunda Allah yake fala uqsimu bi mawaqi'an nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu lin tema bi inganti la yamassuhu illa al-mutahharu akan lawul rabu ake magana cewa wato Allah madaukakin sarki yake fala uqsimu bi mawaqi'an nujum Allah yana rantsuwa da masaukan taurari وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يتي إنه لقرآن كريم لله شي abun biyawa ne mai girma yake fi kitabi a cikin wani littafi maknun wanda yake tanada da Allah ya tanada shine fi kitabi maknun yake la yamassuhu ba da tafassa to anan ne rigiman malaman tafsiri ta taso to la yamassuhu da ni ake da lawul mafus ake ko da qur'ani asalin zantar da ni ake da lawul mafus to shi ne suka ce ai qur'ani yake nufi amma da da yake inganci inda kowa da tafsir tabari imam ibnu kathir da sauran malaman tafsir za su ga amma abdalil yaudu ila ab'ad mazkur san baya wala uku sun da mawaqi an-nujum din da ita ake saboda haka lawul mafuti shine ba ce yawa to da haka illa al-mutahharuna din su kuma malaiku ake nufi da dan adam ake nufi sai a ce illa al-mutahharuna kun fahimta da kyau ko saboda haka wannan wasu abun yana takuɗe wasu zai zo su gwaba kaga da Allah madauka da yazo yana magana akan mutane masu ƙarfi ai to inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutaahhirin kaga da mutane yanzu ake shine mutanen kuba an fahimta da kyau ko amma da yake can malaiku ne sai aka ce mutaharu ba ce mutaahhirin da ake mutaahhirun to da da mutane yake cewa ba ni kaba alqur'ani sai muta sai mutaahhiruna amma innal mutaahhir ba ni kaba amalawul mabud illa al-mutahharuna fi da malaiku an bayyana da kyau ko to wannan shine yake cewa na na yana tsarki Allah wane mutum kuma ka ga Allah ya bashi fikira ya faɗa abin da yake bibi eh sai a je karanta ya tabbata kuma haka yake an gane ko to wannan shine ina da Allahu Qur'anin Arabiyyan la adakum kafilun wa innahu fi ummil kitab fi alqur'ani yana cikin asalin littafin shine lawul mahfuz ladaina a wajen mun da Allah la aliyyun madaukaci ne hakimu kuma wanda yake da hikima kitabun ihtimal ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir aka Allah yake Allah ya tsara ya sanya hikimomi a cikin ayoyin alkur'ani saboda haka ina ga abin da muka cinye lokaci haka za mu dakata an ce lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya ce mana in muka dawo sati ne zuwa kamar yadda aka sani shi ma dai akwai gafi ba za mu yi karatu ba sai satin gaban da shi ne za mu yi karatu daga nan da ta yi hutu insha Allah ta'ala muna da kwana da sunan ka jawa da tsohon ka maka kuka Allah ya jawo mana bukatun mu na alkhairi akwai tambaya ana cewa menene ma'anar ma'anar musulunci a wannan tambayar ai ya kamata a yi wa manyan malamai ya kamata ka tambaya na ai wani kuwa su mala abdullahi ya biya ne alaji garba aka ce ko to garba aka yi insha Allah ba za mu akwai wannan bawa Allah ya rubuto takarda cewa yana matukar neman addu'ar addu'ar addu'ar mu gaba daya a wannan majalis yake ya fara sana'ar mota ya siyo guda daya ya kasa a kasuwa shi da Allah ya sa shi addu'a za mu sa ka addu'a Allah madaukakin sarki ya baka sa'a Allah ya sa ka samu motoci da yawa Allah ya sa idan ka samu dukiyar kuma kada ka manta da taimakawa a cikin Allah Allah madaukakin sarki ya sa a zama mai kamfanin motoci nan gaba Allah ya ga zama sannan kuma yake kuma Allah ya sa Allah ya sa ni ne zan fara ciyawa kun ga ina jifa motar nan ta kuma zuwa saboda a satin nan kaga wani ba Allah ya zo yake min mala mala uku bayan ni sallah yake min mala ya kamata ka ce mota nace da baki ake biya Allah ya kamata ka ce ni to Allah ya hore wace gani muna magana da mahaifiya ta sun ce ka san me nake so da kai sai ce mun zo ne ka ce mota nace Allah ya hore jiya wani zai kuma ce mun so mala ya kamata ka ce mota yau ba wallahi wani na ɗauke shi a babban mun ta huta a jiya ma rabi nan shi ma sai da yin magana ko ga wannan shine na biyar to da kila Allah ya ya amsa wannan addu'a muna fata Allah ya rubuta sarki ya shiga gaba muna fata Allah da shi na yake tsayawa shi wanda hada ce wa malak kuma da baka dawa za ka ce ni da kake ce ni lamba ina ce ni ne lamba bi ce duk da kaje an ce ka ko kaza ko kaza ba ruwan kake ai za mu ya tsiya ran da yake to muna fata Allah ya shiga labar Allah ya duka wa kowa ya shiga cikin al'amuran akwai magani da ake fara da nake fara a zu a nan baya ta bayan ubaidi don laifo da Allah ya warkuwa wanda ke manya abuwa da yawa ya kuma wasu matasa ba san shi ba amma yana cikin wanda sun ba wa addini gudunmawa kwarai da gaske shekara da shekaru ni da yake na koyar a makarantar da sintiri na ɗan kan wasu abubuwa saboda haka sun ba da gudun ba kwarai da shi kuma dalilin rashin lafiyar da su wanda wani asirin da suka taɓa yi suka taɓa yi a shekara sun wajen yanki wani abu wani idan sun tsoron a hanyar dawowa ta hanyar da'awa mutum daga lokacin da ya yi kuma lafiya ba shi bai kuma lafiya ba shi ne dalili kwarai da shi suna cikin waɗanda suka fara tura malamai asali su ne masu fara tura malamai masallatai su guri kuɗi ba kuma yana cikin sakataren umma a nan Mauritania to sai da su shi kuma yana tafsiri da azumi bayan ma Umar Kabo Ibrahim Umar Kabo ya tsana da kansa da kafa to shi ya dora dai ya ba da gudun wa su sai da su muna da Allah ko shi sarki ya yaje maka na ce akwai alaja makokin masallaci alaji garba an bayyana da ku da Allah ya warke wa kwana biyu da ku ko kwana biyu muna da kima ce ya dan kwana biyu da ya kware shi muna da kwana da wajen sarki ya yaye musu Allah ya wajen sarki ya kula da wayan muna da kwana da suna da kyawa da kare da da ke kai in kun lura da kula da kare da da kwana muna da kwana da wajen sarki ya kula da gabara Allah ya wajen sarki ya sa kan tabula Allah ya wajen sarki ya haka da musu kabar iyayen da kare ne mana da muke tare da su da malaman mu Allah ya kara tsawon kwana ne a bani Allah ya wajen sarki ya kara musu lafiya muna roƙon Allah da suna yin gawa da tsohon da wata kuka duk waɗanda suka yi mana wasiyoyi da addu'a da waɗanda muka yi wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu duk abin da ba za mu iya ba Allah ya iya ba mu tuntunin za mu yi Allah ka kare mu matasan mu Allah ka fiye da su ka dora ka ra'a na mai dukiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da fili ke da kawo da yayi na gwamna Allah da yake karkadin sunayen ta kyawawa da sunan ka alƙawuri da hadisi da sa'a Allah ka tura mana wanda yi da zai yi sosai Allah ya ka cikin ka tabbatar mana da wanda zai ga alƙairi a gare mu ko ba mu da Allah ka tabbatar mana da shi ya ubangiji dan suna yanka shawawa da hukum farko kuka waɗanda kuma aka zaba Allah ta yi koda Allah ta zaka su zama sanadiyya a inda mutum alkhairi muna roƙon Allah da suna yanka shawawa da hukum farko kuka tabbata san mu da tarbiyya da salala da ta gurba ta Allah ta dama da su hanya muna roƙon Allah da suna yanka shawawa abubuwan da duk ake yin tsoro a wannan zafi da sun karo mu Allah ka ijiye mana Allah ka magana mana waɗanda suke da mugun ne a wannan zafi na zafi Allah ka mana magana Allah ya yi karkarin da suna ya kyawa wa Allah a bakarka wacce ya ce su ina alƙawar da su wani da suna ya kyawa da su kun kuma ɗaukaka waɗanda suka sa aure a wani da aure su kuma a wa Allah da shiga lamarin ina da wa Allah da suna ya kyawa da su kun kuma ɗaukaka Allah da shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأحسن أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتبعك وعافاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين